a gurin masu kiran kansu mutasawwifa ma'ana masu danganta kansu da sufanci amma asalin sufancin ma yayi bara'a da su ba shi ba kamar da duk wata tafiya da ake yi in ma ta sunna in ma ba ta sunna ba za ka samu asalin wanda suka kirkiri abin suka tafiya a kanta bayan sun kau wasu kuma sai sun sun yi ƙarin gishiri ko manda a kanta misali shehu usman bin fodo ya zo ƙasar hausa ya samu ana shirkoki ana bid'o'i ko yayi ta wa'azi wanda aka yi ja masa gwagwarmaya da sarakunan lokacinsa har ya kai a ƙarshe dai aka yi jihadi don a tabbatar da musulunci da kuma tauhidi da Allah ya saukar ya turo manzon Allah da shi yana ga masa ne mujaddid ma'ana ya jaddada addini dama can kafin zuwan sama akwai addini a ƙasar Hausa amma ya samu ya lalace an yi ta bid'o'i su kulle kulumboto shi kashe sai dawo da shi a tsarin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam amma bayan tafiyar safa kaga masu ikirarin suna bin sa suna kaunar shi suna son shi sai kuma suka shiga layin shirka mutum zai faɗi suka jace shehu usmanu ba ga sai faɗa ba ragon shirka ne so haka to su mutu sauifa ne yanzu suke wannan maganganu ko da suke tun a zamanin daɗin ba shine suna kokarin wai kokarin kar kar a bawa Allah wai siffa ko wuri ko makani sai da sun kore samuwar Allah gabaki daya sun kore Allah malikansa suke cewa su ba a cewa Allah yana sama ba a cewa yana ƙasa inji su ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa baya kusurwa ko baya tsakiya baya ko ina kaga babu kenan to duka wannan me ya ja musu shine ilmul kalam ne ya ja musu amma duk game da abin da shafi ubangiji ka huta shine ka kalli abin da Allah ya faɗa a Qur'ani manzon Allah yayi bayanin sa shikenan ka huta duk wanda ka faɗa ya ma in kare ka ce a haka Allah ya faɗa ko kuma haka manzon Allah ya ce ai ba shikenan huta ba Imam Malik yana zaune a majalisi ana karatu wani yanzu ya ce masa wai wannan ayar ce bai gane ba Allah ya faɗa a gurare da Qur'ani Ar-Rahmanu alal arshi stawa yace kai fastawa wani irin da yake Allah yayi kaga ne ilmul kalam shi haukan su ke mun bari ta ce dai al-isra ma'lumun abu ne sanan aka ce daidaito kowa ya san da ake nufi kawai yace wal kaifa majhul amma ka ce wani iri Allah yayi wannan babu wanda ya sani yace wal imanu bihi wajibu yin imani da wannan kuma wajibi ne dole ne wasu'alu anhu bid'a tambaya akan haka bid'a ne yace wa dalibai ku fidda wannan mutum a makarantar nan kada ya ƙara zuwa makarantar nan to haka haka suke magabata duk wanda zai kawo mutane ire-iren waɗannan to koyi shi aiki kuma a hana mutane su mu'amala da shi dan kada cusa musu mummunar aqidan ina mata an gane an samu wani daga cikin su zamanin Umar bin Khattab yana kalifanci da ya kawo ire-iren waɗannan aqidin sai Umar bai kaɗan ya gayyace shi da ji labarin sai ta hoye shi fada. Suka tattauna da shi ka tabbatar da irin waɗannan munana a ƙidin. Umar sai ɗauko tsabga, ko kamar ka ce doruna, ya rinka zana shi ta aka, kan sai farfashe. A kamar yau, gobe aka da ƙara magana, ƙara faɗan abinci, a ƙara zana shi. Sai da aka yi so nawa, tukun ya ce ya amir mulki karabu da ni. wannan bala'in da yake kaina duka ya fita ma'ana ya tuba ko ya tuba ya tuba duk wannan bala'in yake ya fita ya fita ya fita ga to shikenan an ya afuwa ku koma garinku aka rubuta gwamna wannan dole ya tuba kar a bari yana mu'amala da mutane domin da rika tusa musu wannan aqidar yau da gobe ina fata an gane yasa duk mai ilimin kalam ake hana mutane koya ko kuma zuwa gurin masu iri su su ne sufaye da zaka samu maganganu ne wani irin zaurance ka kasa gane ma kansu yesu da kai ka za ga bar da faru kamar wani fasaha ce ta magana ko yawwa zan za karshe kuma za su kai wani matsayin da kawai za ka kore ubangiji ko kuma ka bawo komai ma siffar ubangiji kai tsaye kawai Allah ubangiji ya tsare yace وإنه لا يتكد كل هذا كل أقايد يسار عليها ويترك الكتاب والسنة دون دورج علم الكلام تنزي درء الكتاب والسنة مثل الذي يقولون يتكبر ما سوى الجسم والجوهر wannan duk aƙidu ne irin na mutasawwifa masu koyi siffar Allah suka ce wai ba za a ce Allah yana ji ba saboda ai shi ji a irin haukan su kenan ko sai suka ba sai suka dauki abu da suka sani da abu da suke gani ai shi ji ana yin sa ne da kunne shi kuma kunne baya tabbatuwa sai a jikin jiki ko ko ba haka bane to da haka wai ba za a ce Allah yana ji ba in ka ce Allah ji kenan dole haga sai ka bawa Allah yana da me kenan yana da aljisu to shi kuma kenan ya zama ba ka ta Allah ba idan ka ce Allah kuma ka ce akwai bayan zatin Allah akwai kaza na Allah kenan Allah ba ɗaya bane haka duka na maganganu da kawai na hauka sai suka ba wa Allah siffa da fassara irin na abin da kawai suka sani suke gani yau da gobe misali suka ce mutum ne tun daga aihuwarsa aka haife shi makaho har da ganka shekara talatin ko arba'in a rayuwarsa a makawa haka bai taɓa ganin komai ba kawai yana nan wata rana kawai sai Allah buɗe mar ido har ɗaya ana buɗe ido ba abin da ya gani a duniya bayan ɗan adam kawai sai ya ga zakara ko yana gama ganin zakara kuma sai ƙara koma makafansa yanzu haka zaka ce masa ai akwai wani abu sunan shi giwa me zai ce ce maka zai ya kai zakara ko ba ka bane domin shi ya taɓa gani shi sani bayan ɗan adam to haka duk wanda ya koyi irin waɗannan ilimin kalafin yana ba wa Allah siffa ne da irin abin da shi ya sani shi kuma suka ce malamai zaman ka lafiya shine duk abu da yafi ubangiji yadda ka san Allah ya fi komai da kowa to duk abu na Allah ba irin wanda ka sani ba ina fata an gane babu wani abu da ya kama da ubangiji babu saboda ka yadda Allah ya faɗa abu game da shi yace yana ji ka ce kawai yana ji wani irin ji ban sani ba yana gani kai ka sai yana gani wani irin gani ta baka sani ba amma ta yi imani yana gani saboda shi Allah ya ce yana gani kuma ka bane to amma kokarin kwatanta Allah da wani abu da ka sani to shine zai sa ka fita ala musuluncin nan kamar yadda a ko a halittun da Allah ya yi ganin ko duk ganin duk ganin mai ɗaya ne da ganin dan adam da ganin dawakai da ganin kulliyoyi kowane da irin ganin da Allah hore mu ko ba haka ba to haka in ka kwata kokarin dan an ce Allah yana gani kake kokarin tunowa irin ganin da ka ba ubangiji za ka fita a layin da ba na musulunci yasa duk abin da aka faɗa na Allah in dai Allah ne ya faɗa to ka faɗe shi yadda Allah ya faɗa babu suran tawa ba misaltawa in manzon Allah ne ya faɗa game da Allah to duk alifin Allah kuma babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka faɗa yadda manzon Allah ya faɗa shikenan karona lafiya babu surantawa babu kwatantawa to amma su sun da kirkira kenan ba za a ce Allah yana gani ba daga lokacin muna kar ana karanta mana alabi sai a ce as-sami'u bai ji ne za a ce ba da kunna ba to haka kire kace zuba da kunna ba sai ka so ka bawa Allah sifar dan adam ko ba yake nan ba a kana da kulliya a gidanka ai tana ji ita ma daga saka mata suna ta taho ta yi waye to jinta da nata iri ɗaya ne yanzu da yayi aka aka ɗauke ta ana cikin duhu kulle ka tana gani da kasar rana haka Allah ya yi su to kai ba sai ka haska to kuma ya ce shikenan duk duk duk kallon abu ɗaya ne ta ce albasiru na karanta maka wani mai gani ne ba da ida ba duk wannan shine ash'ariyanci shine mutazilawa duk shine waɗannan shirma to duk abu da zai ba daidai bane kawai abin da Allah ya bawa kansa na siffa ko na suna ka faɗe shi ka yi imani da shi yadda Allah ya faɗa in manzon Allah ne ya faɗa game da Allah ka faɗa abin yadda manzon Allah ya faɗa kuma ka yi imani da shi babu surantawa shi kenan ta zauna lafiya Allah ya mu dace ina miki yace wa ila ila akiri wa yaquluna suna cewa isbatu sifati yaqtadi at-tajsim suka ce wai ai tabbatar wa Allah siffa to yana buƙatar kenan ka ce Allah yana da gangar jiki ke a ga duka wannan dabbanci sun kwatanta Allah da halitta da suka gani ne shi ya suke kokarin wannan abu ya ce to ai idan ka ce yana ji to ai ji baya tabbatuwa sai da kunne shi kuma kunne baya samuwa sai a cikin gangar jiki kaga haukan nasu kenan amma idan ka ce kawai Allah yana ji shikenan wanda irin ji la ban sani ba amma Allah ya faɗa na yi imani ba kana ta kare duk duniya ka rabu da kai kuma kai ma ka huta mai kokarin koyewa wannan kuma shi ne sai dogon magana ya ta tafiya ya ta kawo misalai na banza marasa amfani ina fata an gane to shi ne abin da suke tafiya a kai yace fa yaquna miki ko yace wal ajsamu mutashabiha su kuma wai ji gangar jiki ai suna kamanta suna da junansu haka dukkanin wahalhalu ne kawai ba ta ka lokaci ne ya suke kore wa Allah siffofin da ya tabbatar wa kansa to a ƙarshe kuma a wurin kore siffofi ya su kore duka babu Allah na fata an gane haka sun ce a ina ƙudurin su na ariyanci wai ba za a ce Allah yana da gun da yake ba wani ya ji an ce masa baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya tsakiya baya kusurwa to kaga me kira ka ce an ce babu shiga daki ka dauko min littafi na mai suna kaza amma ban ajiye shi a sama ba ko ba a ƙasa na ajiye ba baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya kusurwa dakin baya tsakiya hadarin kana da musuwa ka san me Hausa sai ka kishi da kawai suka zaman ka kawai ka je mana to ai babu da ya dauko maka littafin ya ce ai ka ce babu littafin da fata an gane su haka suka kore ubangiji kuma da hidin kudurin su kuma sa tafiya akai har gobe har jibi sai wanda Allah ya tsamar daga cikin su muna fatan Allah ya tsare mu to zan bai kai su ga wannan ko kokarin kar a bawa Allah siffa to kuma Allah ya faɗa siffarsa da kai manzon sa ne ya faɗa game da shi kai kuma ne yana ka imani ake so kai da haka ba tare kuma da ka musanta Allah da wani abu da ka sani ba ina ba ta an gane yace fa yaqulu fa yaqulu suna cewa asma Allah wa sifatihi ko qiraran min tajsim suka ce idan ka ce wai Allah yana da sifofi ko yana da sunaye to ai diddi kuna kokarin tabbatar da cewa akwai gangar jiki ke haka duka wannan me ne kake saka wannan bala'in sun bawa Allah abin da suka sani na dan adam ko da abin da suka sani na halitta da suke gani kamar misalin mutumin da muka bada misali daga haifarsa da taɓa ganin komai a duniya ba da shekara kamar talatin kawai sai ga ɗan zakara kuma yana gani sai kuma makawansa ai ga duk abin da ka faɗa a duniya in dai ba mutum ba sai muka zai yi ya suke da ɗan zakara ko ba haka bane a zan da mutum mai hankali zai kwatanta girman giwa da zakara ne haka ba zai kwatanci ba amma da yake ita shi zakara kawai ya gani to ya riƙa kwatanta komai da zakara to wannan shi ne suna kwatanta Allah da abin da suke sani ne goma suke gani na halittar ubangiji kawai yace wal jismu huwa ma takwa ko ma takunu min al al zawahir al fardiyya suka ce wai shi ai gangar jiki wani abu ne da yake faruwa na ɗaiɗaikun fardi na gaɓoɓin mutane dole a ce akwai jiki to kuma jiki ai baya haɗuwa sai a ce kai kafa ko ba ta bane hannu waye kirji ciki wuya shine suka haɗa suke zama ne jiki ko saka suka ce da haka ba za a wai bawa Allah siffa ko suna ba wal fako al fardu bi nafsihi fadara bi nafsihim ala al jismi wa ala al arab suka gina aqida su akan ko dai ka kore wa Allah ko da siffa dan karka bawa Allah cewa yana da wani zati ko kuma kawai ka dauka ma komai ma da kake gani kawai Allah ne tunda Allah ya ce sami'un ne basirun ne kaza ne waye sai ta kawo waɗansu kuma a hadisai misali mu ba da misali don mu don a gane da wurko da Allah yake cewa kalaqallahu adama ala suratihi ba ku hadisi haka ba Allah ce ya halitta annabi adamu akan surarsa to su irin waɗannan masu mugura idan sai suke ɗauka cewa wai surar annabi adamu ala suratihi din nan wannan damirin yana koma ga Allah ne. To shi ne wasu cewa kuma komai Allah ne. In za ka ji ilin ilin arabi ke cewa wa mal kalbu wal kinziru illa ilahana wa man lahu illa rahibun fil kanisati. Haka suka ce. Wani katon sufi ne. Ya ce ai da kare da alade duk allolinsu ne. Ya ce shi kuma Allah ɗin kawai fadan da yake coci rabaran fada ya ce shi ne Allah. da su ne masu cewa su kuma gurin su komai ma Allah ne kowa ma Allah ne to duk su ne na ga duka wannan mene halaka ne su kuma ta bangaren sun kore komai suka ce babu Allah ina ba ta gane a game da abin da wancan lokaci take ta faɗa shekarun baya ba fari bane ba baki bane shi Allah kaga wani ai faɗar wannan ma baka ma san waye Allah bane ko ba yi bane ba kaza bane ba kaza bane shi Allah a ƙarshe dai yazo yakan conclusive ya ce kawai ne da ba da ba da ba aka hada su shi gaba ne babu to da hidda asna qidar babu Allah wai shi ta ce maka ai shi cewa Allah tunanin ya fi ƙarfin kwakwalwarka ba za ka taɓa ganowa ba to ya Allah zai yi ɗan adam kuma ya yi musulunci ya turo Qur'ani kuma a ce ba za a gane waye Allah cin Qur'ani ba to din da ka saka Qur'ani din ka san Allah ka san matsayin Allah ka san haƙoƙin Allah a kanka ka san abin da Allah ke so da abin da baya so abin da Allah faɗa game da shi ka karɓa ka yadda cikin ka huta to dai waɗannan su ne mugun a gidansu Allah bai gidi tsare imanin yace bani zalika min at-tawhimat al-batila da waɗansu abubuwa ma daban wanda yake wahali ne kawai wanda yake marar amfani tunani ne wanda ba shi da ma amfani kawai hauka ne a ciki ko haka yi wancan mai waƙar yana ganin cewa kamar ya yi wani abin kirki ya yi kusan awa ɗaya yana yin waƙar wani misali ya yi mutane wani wani ilimi ya fitar suka ne na ce maka um haka masu ilimin baɗi ya ga sufai yana haka duk kawai shirme ne eh kaga masu asraru za ka ga musulunci musulunci ai ba kwalcizin bane ai babu wani ba asiri a cikin musulunci komai da magana zo bayyana shi dan Allah ba ka ce manzon Allah an san alƙur'ani Qur'ani ne litubayyinu lin nas dan ka bayyana wa mutane addinin su su gane me Allah yake so su ci me Allah ba su kuma su bari Allah kuma yace zan koma ga Allah na bar ku akan wata hanya buɗaɗɗiya mai haske ma'ana komai ya bayyana muku shi komai an bayyana muku sahabi abu zai yake cewa manzon Allah ya rasu ya bar mu wallahi babu wani abu na ilimi da bai gaya mana ba ko tsuntsu ya san cewa da wani amfani da zamu gane a cikin tsuntsun to sai da ya gaya mana ballantana kuma sha'anin ubangiji ko lahira ko kaza ko kaza ko ba shi bane so musuluncin manzon Allah duk wani abu da ya shafe ka sai da manzon Allah ya bayyana shi zaka babu wani ilimin batini a ciki babu wani asrara a ciki babu wani duk wannan kamba mai iska ne kawai ana magana da bayan na na shirme aga duk wannan bayanan da ya tayi yana ga kamar shi ya burge ya yi ta kokari ya nuna wa mutane wai Allah a ƙarshe me yake nuna maka ya kore ubangiji gaba kuma a cikin kalma kwaɗe duk wannan zagaye zagayen da ya tayi a ƙarshe dai mai manufarsa shine ya kore Allah kawai ga zama dabbanci ke Allah ubangiji tsare imanin ina miki yace wa tarakul kitaba was sunnah suka bar Qur'ani da hadisi suka kama kawai bayanai da misali wanda ba gara ba dalili ya ce wa hada huwa dalal mubin wannan ku shine asalin kata bayyananne wal iyad billah muna roƙon Allah ya kare mu wala yastajil muslimun bi ilmi al-jidal wa yatruku al-istighal bi ilmi kitabi was sunnah illa man adallahu Allah subhanahu wa ta'ala yace ba za a taba samun musulmi ya mai da hankalinsa a koyon ilmin jidal ilimin falsafanci ilimin koyon magana, ilimin bayani, ya mai da hankalinsa ɗungun rayuwarsa kai a koyon ilimin boko zalla. Ko ba yi ba Ha? Ina ba ilimin zalla ne? Daga aifar ɗan ɗanka, ka saka shi kawai nazari, firamare, sakandare, jami'a, masters, PhD, waye, babu ilimin addini. Me ka ɗaura shi? Ilimin jidal ka ɗaura shi. Dan bai san Allah ba, bai san haƙoƙin Allah ba. kina ga samu wani yaro ya gama duka waɗannan ya yi biyar jima kusan ya yi biyar ji ya kuma sai a game da jinya kasa ko da suke so yayin su wani gata tun yana aji hudu za a yi jamfin din sai zai rubuta wayar da leko ko ba kamar ne tun da yanzu an lalata ilimi a Najeriya tun daga 99 aka fara lalata ilimi a Najeriya ko an lalata kawai sai a je a biya mar kuɗi sai je rubuta wayar da leko kuma sai ya ci nayin credit kawai tafi jami'a kai tsaye ya je a yi jam ɗin ita ma a kaza ya wuce jami'ar ma ya gama ba ka da ake bukata ba za a san ya za a iya samu ya gama ba za a nema masa aiki ba dan dan manya ne sai je masters a tura shi ingila ko ina ne ko ina ne ko ukraine ko wa kawai da take baban yana biya masa da kuɗi ya gama ya ja phd gaba ɗaya ya gama phd ya dawo biyu ta shekara ashirin da biyar ba ga suke ba to an yi wa yaron irin wannan ya dawo kuma sai game da jinya ana ta asibiti waye a ƙarshe ta babansa baba mutuwa ne a ba za ka mutu bai ce kai abin da nake ji a jikina wallahi mutuwa zan yi baba kawai yanzu abin da nake son ga maka shine ka kashe min kuɗi tun daga tashi na har da na PhD duk ga certificate a hannuna amma matsalar shi ne zan tafi lahira yau din nan ko gobe ban san me zan cewa Allah ba ba ku koya min ilimin Allah ko ɗaya ya fashe da kuka ba shi ɗan ba wani yawan cewa Allah me zai me zai na addini yaya zan yi da lahira da kabari ai wannan shi ne ƙarshen abu ko to zai koya masa ilmin jidal ɗin kenan to shi yasa duk wani ilimi kar ka ɗauka sai waɗancan masu alaƙanta a wanda cewa addini ne in kai ma ka ɗauki cewa a rayuwarka wani ilimi ba musulunci ba shine priority ka to ka halaka kuma ka shiga layin waɗannan babu bambanci ba wani abin mamaki bane da ka je ka samu wani jinjime ne ga certificate nan barkace a hannunsa ya je kaza ya je Cambridge University ya je ina ne duk wata jami'a mai girma a duniya ya je kuma ya yi fasin yadda ake bukata amma wallahi bai san abin da ya shafi addini abin da kawai ba zai manta ba shine sanda yake yaro a kan a ƙauyen su da yake lokacin da karhenta da an dage an koya mar fatiya eh Allah na taɓa gamuwa da wani muna da wani da shi littafi ɗan ƙarami a hannuna sai karɓa littafin ba wasu liko sai duba ya ce mai zunin ka kana iya karanta yanci a ga wani jama'a dan jagulawa ta ce ana gaba a sa wasali ba sai ce masa eh haka ne ko ta za karanta sai ce masa akwai tanda ake karanta babban mutum sai ce mu ikon Allah ya ce mu duk littafin nan ya karɓa bubbuɗe ya ce ka ga wannan ta zuwa mana bismillahir rahmanir rahim ya ce ita kaɗai na gane ita kaɗai na iya karantawa ita ɗin ma ya ce ba wai wai za karanta ce da ya kamata bane na san bi haka ake tanzame mace karatun allo muna yara kanana kuma da zaka canza mata style ce wallahi ba zan iya karanta ba sai ce min wallahi ya yi asara shi da kansa ya ce min ya yi asara sai ce masa a'a kar ka ce haka languru ya ce a to ya haka Muhammad ya yi asara ma ina musulmi dan musulmi ban san komai ba na addini sai wanda aka mun tun ina da can ko dun na mun ta ma sai to baka makara ba ai sai mutum ya za a yanci masa akwai malamin da haɗa kai da shi saboda shi ma malami ne wanda na zamani kuma da shi ne kamar sa'an ka kunyi kamar sa'a da shi ya je Madina yayi karatu ya da kuma dan boko ne halal duk lokaci da haka zai ima bayani turanci zai ma da larabci zai maka da Hausa ina to wannan kaɗan da shi na jirka shi gun malamin suka gana suka yi waye waye tun da muka je bai ƙara koma kaga me da kai sai compensation cewa yayi asara kuma gaskiya ne ya asara ko ba shi bane saboda ba abin da zaka bauta wa Allah da shi baka sani ba yanzu da zaka yi sallah azhar la asar magariba isha ba ka da ilimin ta ba mu shakku a cikin malamai ba ka da sallah dan baka san me kake yi ba kai ka ga ana yi baka san me ba sunar ba kai da tarin masallaci an yi ruku kai makai ya ake fada baka sani ba an yi da kai ba kai haka kike rayuwa ko baka taba tambaya ba haka baka san addini ba da za a samu wata matsala a sallar ba ta sanya za a gyara ba haka da ilimin komai da shafi addinin ka to wannan shine malaikatawa ana duk wanda ya shagaltu da ilimin jidal duk wani ilimin da baya ko ya inkari ko ya kone ma qur'ani da hadisi ya zama ilimin jidal babu ko shakku a cikin sa so duk wanda yake ya mai da hankalinsa akan ilimin jidal ya bar qur'ani da hadisi wannan yayi batan ma babban bata ce muna fatan Allah tsare imani ko yace to babu wanda zai wannan illa man adallahu Allah subhanahu wata'ala sai ta wanda Allah batar da shi dan in ba bata ba ya za a ce kana musulmi dan musulmi shekara 30 40 har ka kai 50 baka san komai na addini ba kuma yana bakin ciki ko me kake yi in kana layin ka je kai kaza kai kaza ka zama professor ko ka zama amaratu ko ka zama lema za a ce wata ran dai kai ritaya ba ka da shaidu ka gama aiki in ma ba ka gama ba kai din ma ka gaji ba ka son aiki jikinka ya gaji yanzu ya mai ka yi za ka ba ka da shaidu ba ka da abin da za ka yi sai dai ne sai dai ka ta karanta jaridu ko jinin ke ta hawa shugaban kasa ya hana yan lebo ƙara ƙara musu albashi ya ta zai ya ta bakin ciki ya ta tsinuwa wane ne ya yi kaza haka za ka ta yi amma ka ɗauko Qur'ani ka buɗe ka karanta ka samu lada ka samu nutsuwa babu dan baka iya ba ko baka sani ba kuma shi Qur'ani wani abu da Allah ya mara in dai baka dace kana karanta shi ba ba zai kuma ka ɗauka na karanta shi ba ba za ka iya ba don suka ce malamai shar'in nihayat tasihul bidayat in kana son kyakkyawan ƙarshe to kai kyakkyawan farko idan kai mummunan farko to ba ka yi mummunan ƙarshe galibi haka ne sautan da Allah yake yi wani ikonsa kuma amma ba zai ka taso a baɗala da fasadi a kai shekara hamsin sittin kuma ka lokaci za ka dawo ka kama hanyar addini karatun qur'ani azkar ba za ma ka iya ba domin zuciyarka ba ta saba da su ba sai dai a wannan shekarun ma ka dawo sauraron yawan jin labaru binciken wani ne taron affairs da ke faruwa a ƙasa ko kuma idan zahiri ne murattab ba a riba boko sai kawai tarihin da kai na faɗa lalaka ta ga kuma yara ƙanana ne ba ga ce ba sahaba kuma kuka yi ma ai san da muke kamar ku mun ce ta faɗan abu kuma wani asha ko ba gaba ne yara su yi su ya baba haka ne shi ne ƙarshen abu amma ka dawo ka jika cikin nutsuwa ka sallama komai ka dawo ka rike Qur'ani ka rike azkar din manzon Allah wannan sai in dama ka tashi da su kana samartakar ka kamar rayuwa ta ce guda uku shekarun kuruciya da shekarun samartaka shine kana karfin ka to shekara 25 zuwa shekara 40 din nan zuwa to wannan a wannan rayuwar wanda akan me karayi ka kai shekara 40 zuwa 50 to duk abin da ba kai a lokacin ba da wahala kuma daga baka sake zai wahala yana da wahala Allah ya tsare imanin sai malik ya cewa wa qala salafu hadhihi al-umma ko wa qala salafu hadhihi al-umma ai manyan komai yace ne manyan magabata na wannan al'umma ta mu daga cikin sahabban manzon Allah da sa da tabi'ai da tabi tabi'ina yace su ne sun kasance yasiru al-kitabi was sunna suna tafiya ne akan me al-kitabu was sunna qur'ani da hadisi duk wani abu da za su yi a duniyarsu da lahirarsu sai sun kalli ƙur'ani da hadisi wannan abun yaya matsayinsa a ƙur'anance akwai magana shigen wannan a hadisance zan ga sai samu kuma Allah sai su haska musu kuma su rayuwa su mai lafiya amma mu fa ya zanzu abin da ake tilkaho da shi menene qualification din kwalin ake bukata ko to kuma gashi Allah da kudirarsa yau da gobe hukumar kanta ta tabbatar wa duk mai hankali cewa maganar ka yi karatu na boko don ka samu aiki lokacin ma ya wuce amma sai mai hankali ne zai gane ko ba haka bane inda an sha faɗa duk wani kwas da kake karantawa an kana digiri dole sai an haɗa maka da entrepreneur course ma'ana koyon sana'ar hannu don a nuna maka kai shekara hudu kana koyon likitanci ko shekara takwas kuma kana koyon sana'ar hannu duk a lokaci daya don in ka rasa aiki na a wannan kwalin naka to dama ka iya aikin sana'ar hannu sai ka je ka ci gaba da sana'ar ka shi ka dan ka samu hanyar cin abinci ko ba shi bane to sai haga mai hankali sai zai gane cewa rayuwa ta canja duniyar ma da aka aka komo kanta gaba daya to fa ta zo ta fara karewa mutane ka sai ka koma kan gaskiyar ne shine ka karantar da 'ya'yanka ilimin addini kuma ka koya musu sana'arka da kai kake yi ka tashi da ita ka koya musu suna ƙanana sai da yin sana'a don su riƙe kansu ko ana la kalli ko da bai kawo ma komai ba shi ya riƙe kansa ai ya rage wa duniya masifa kaga din da ake rayuwa yanzu ga tsadar rayuwa ga kaza ga kaza ko ko kana aikin ko me kake albashin an baka bai saka bai zai saka ta abinci ba saboda yayi kadan yayi kadan rayuwar ta yi tsada da yawa naira dubu ɗari kai ce fale kan ya ne yanzu ba komai ba ce da ka fara siyan bawa kuɗin ya mutu kuma kayan bai kai ya kawo ba to ya za ka yi dole ka nemi sana'a da za ka na haɗawa don ka tsira da mutunci ka to idan kai ka makara to ƴaƴan ka fa dole ka koya musu to me zai ba da nan albarka kuma a sana'a shine sai ana bin Allah shi ko bin Allah ba a bin sadaka sai an je an yi ilimin addini yasa dole duk uba ya tsaya tsayin daka da sauke nauyin da Allah tsora masa ka karantar da ƴaƴanka ilimin addini ko ba ka da ilimin da yawa tana zama da suna musu bayani na addini su zama masu gaskiya masu amana masu yin abu dan Allah masu tausayi kuma lallai a je a koyi karatun addini misalan akalla ɗanka ya iya fatiha zuwa alam tara kai fadi ya iya da kansa ko abin mai ne mai ce wannan sannan ka koya mar ya ake yin tsarki ya ake alwala ya ake sallah duka koya masa ka koya mar haƙura da abin da Allah ya bashi ya sani cewa Allah shine mai badawa kuma shine mai hanawa idan ka samu Allah ne idan ka baka samu ba Allah ne bai rubuta ka samu ba ya tashi da wannan tun yana karami saboda nan gaba ba san bala'in da yake zuwa ma a duniyar ba ko ba shi bane a ce za ka waya gari a Najeriyance ko wai ne kwallon taliya ya fi naira dubu goma wani ne wasifa ce wannan kwaya ya kusan naira ɗari shida kenan ko da su ɗazun nan ba ta wuce ne su sha kwana shekara nawa ba naira hamsin ce fata biyan naira hamsin ba kuma shekaru wani hannu ya ba kowa ya sani naira hamsin ana sayan taliya ko yanzu fa dubu goma buhun taliya a mai ɗin sakwanin taliya to nan gaba san me zai zo sai Allah ba za shi idan mutum bai bi Allah ba to ya rika gamuwa da musifin rayuwa ne kasan tarbiyyar tsinci daga wannan baka fita anan ba wannan yashi amma da mutum ya san Allah ya kiyaye Allah ya kama sana'a kuma ya dage tuku yana sana'arsa to za ka samu duk da za a yi zai samu abin da zai ciyar da iyalinsa da shi kansa asirinsa a rufankalinsa a kwanci kaga babun da ya fi wannan kamar ka ɗauki layin wancan ilimin zaɗin sai lallai ɗanka sai ka kashe mara kuɗi sai ya yi digiri sai ya yi kaza to ka ɓata kanka ma lokaci ne ko ba shi bane yanzu ba shiga strike ba to ba sai ya gama an kai shekara ma da za daga strike ɗin ne to wasan ƙarshen wannan musiba ya sa mutane su su yi ilimin addini ka san Allah sai hankalin ka kwanta ka koyi tauhidi ka san haƙoƙin Allah ka kiyaye su ta bauta wa Allah bisa ilimi a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace sai malaki cewa ila an menene ko haka suka ci su magabata suna bauta wa Allah bisa kitabu suna ila an gurbatul islam ko ina ne gurbatul alkitabu ne ne alkutubur rumiya haka aka ci gaba da karanta qur'ani da hadisi har sai da aka samu canjin karatu daga littafan rumawa aga turawa kenan domin a da can dauloli guda uku ne a duniya kafin zuwa musulunci manyan dauloli su ne alfarisa wa rum yankin iran da iraki da kuma turai su ne manyan duniya a lokacin da manzan allah ya zo sai larabawa allah ya ɗaga su suka zama masu super power a duniya saboda addinin musulunci suka yi fawa suka mulki duniya tsawon lokaci baya da suwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam to yau da gobe mutane kirki suna karewa masu biyuwa ba ba su kai na farko kirki ba ana shigar da sabo da fadinci mata giya wane ne zalunci fasadi kawai aka shigo musu da musiku iri iri aka shigo da tafai da kasashen turawa na rumanci filosofanci da aka kuma saka su a matsayin suye ilimin addini daga nan ka samu wannan mugun aƙidojin suka rika yaduwa a cikin mutane daga nan sai mutum ne wajen kwa shekara yana karatu bai ce Allah ya ce annabi ya ce ba kawai bayani yake akan abin nan falsafanci da kuma misali na hankali Allah ya tsare imani yace fi ahadul ma'amun wannan abu ya faru ne a lokacin kalifancin ma'amun ɗaya daga cikin kalifofin da suka yi wancan lokaci a zamanin sa fasadi ya shigo musulunci tatar suka shigo wani bala'i ya zo shi a suka samu ƙarfi a kakkashe bayan Allah da yawa a Bagdad an gashe musulmi bayan Allah ala sunna sun fi mutum dubu nawa saboda bala'in da sisa da aka rika saka masa shi kuma ya je karɓa ya bawa wani mutumin asha wazircinsa ya ba shi fawa a ƙarshe suka kashe shi karan kansa ma suka yi duk abin da suka yi daga nan bala'i ya shigo al'umma Allah bin gije tsare imani ina miki eh yace wa ja'ilul mantiq daga daga samu ilmul mantiki wa ilmul kalam wa ilmul jidal da ilmul jidali ba duk da su ne kawai ilimi babu Allah ya ce ba annabi ya ce kawai sai dai falsafa da bayani da wayo na hankali ba na aya ko na hadisi ba ai ta magana kawai mara dalili eh yace fa daga sharru fil fil umma min zalika tarikh daga nan shari ya shiga cikin al'umma tun daga wani lokaci wa bala ka sanin minhum aka sa a qairihim ala al-ilm al-jidal wal mantiq daga nan da yawa daga cikin mutane suka gina aqidar su akan ilmul jidal da kuma mantiki ma'ana ba hadisi ba ba aya ba kawai falsafanci ko sai ake nuna samuwar Allah da dalili na hankali ba dalili na Qur'ani ko hadisi ba siffar Allah ba da Allah faɗa Qur'ani ko a hadisan manzon Allah ba sai a faɗa wanda hankalin sa kawai ya kirkira ko ya gane wanda bai gane ba kuma su kore kawai aka saka rika tafiya daga nan bala'i ya shigo wa musulunci kuma gashi abin harin tafiya yake ko ko ba shi bane yanzu masu aƙida irin na fararancin nan in ka zama sai faɗa ya saka fita Abuja ko a kalli mutum baƙi kirin da shi baƙin mutum fa a ce wai shi ne Allah. Haka a ƙarshen bala'i ke, ƙarshen lalacewa ke. Allah bin gidi sauri, Allah tsare imanin. Da duk irin waɗannan abu da suke jaza, suka jaza wannan bala'i. Wace ƙaunihi wa junusu fi mai ashabi kalam. Da yake cewa ai an hana ka zama da ma masu ilimin kalam ta ibidar min ta'allumi ilmi kalam. Ma'ana ka kiyaye, kar ka je ka koyi ilmin kalam. Wannan da fihi kada ka je ka yi bincike a kansa ina fata an gane lalla tabtata na fi ko wa tu'ja fihi domin kada ka fatane da shi kuma kada ka je abin yana burge ka ana kawo bayani ana kawo waɗansu irin kafiya ko wani bayani na hankali sai ga abin kamar zai burge ka amma duk abin da shafi aqida ta musulunci da ya shafi Allah da manzansa ba a shiga da kwakwalwa ana shiga shi da nassin abin da Allah ya faɗa ko abin da manzon Allah ya faɗa game da Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka ji ka bi ka yi imani kuma ka sallama babu surantawa a ciki ina fata an gane ya ce ruwa hadar aljalasata kun yasar ulama ul kalam ka kiyaye zama da malaman ilmul kalam ma'ana zama a gunsu ma matsala ne domin za su tusa maka alal kalli shubha game da addinin kai kana kan abin da ke daidai su kusa kan abin da ke ba daidai ba haka suna ta a cikin abin da ke ka shiga mashuba ciki ya ce wa ina miki ahlul hadis sai to a madadin wannan jarin ahlul hadis ka je kana zama da malaman hadisi ko wanda kuma dama irin su ne haske su ne fitilar duniyar ma gaba daya manzo Allah ya hadisi masu yawa game da na nuna matsayi da daraja na malaman hadis da kuma ɗaliban su kaga yake cewa naddarallahu ra'an sami'a maqalatu fa au'aha ko yace Allah ubangiji ya haskaka ya sa albarka ga mutumin da ya ji magana ta hine hadisi na kenan sai ya kiyaye kuma sai dai isar da sakon ga waɗansu ma'ana malaman hadisi kenan wannan addu'ar da manzala yau ma ɗaliban hadisi da malaman hadisi ya zanto in kana son tsira a duniya in dai musulunci za ka yi to lalle ba makawa sai ka yi zama da malaman hadisi shi ya ce maka babul fit daharati sai ka ji an ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shikenan ko za a dauko maka abin ne daga tushe kawai babun fisala ta kaza an ce kana rasulullahi kaza kai tsaye kawai ba a baka wani wahala ba kuma ana nuna maka haske daga manzon Allah kai tsaye za ka bauta wa Allah ne yanzu kamar kana ganin ga manzon Allah yana yin abun a gaban ka ko haddathana kaza haddathana kaza kaza haka ce kana rasulullahi kaza kaza kaza kaza shine hadisi amma duk wani ilimi da za ka je ka koya ka shagaltu da shi ka bar qur'ani ka bar hadisi da kuma kana shan wahala wahala zai baka shi yasa suka ce kamar imam malik cewa ai duk wani ilimi suna kiran sa ar-ra'ayi ko duk wani ilimi da ko da addini ne ba in dai ba za ce maka Allah ya ce ba ko a ce annabi ya ce sai ka so ra'ayin wani ne wannan aiko ra'ayin malam wani ne ya faɗi kaza ta yi daidai ne ta yi kuma kuskure ne ya ce to shi wannan arra'ayi din lailu kamar dare ne duhu ne da shi ya ce wal hadisu na haru shi ko hadisi kamar rana ne haka da rana ai duk wani mutum ko mun tsoronsa a duniya to ba yin tsoro da rana ina fata an gane duhun da yake sa a ji tsoro kuma duk wani mugu na mutum ko na dabba ko na waye ya fi son duhun dare a gurin zaluncinsa amma dan gari waya ta fito duk wani mugu baya so baya baya yin walwala sai ya bari sai dare yayi duhu ya shiga fitar da bayin Allah ya ga kwatanta hadisi a matsayin rana komai gashi a fili kana gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zauna da malaman hadisi wa ahlul ilmi da ma'abuta ilmi ilmi shine ne ilmin qur'ani ilmin hadisi suka ce kullal ulumi sul qur'anu mashghalatun duk wani ilmi da qur'ani ba suka ce me kawai ɓata lokaci ne zancen banza ne wahalar banza ce yace illal hadisa sai fa hadisi wal fiqh fi din shikenan shine ilimi kawai amma duk wanda ba wannan ba kawai kai wani abu ne gashi nan dai kana ta fama da ranka in kai sa'a ka abin da ka koya bai karyata hadisi da qur'ani ba to ka ma yi sa'a ki wanda kuma galibin sai dan kai nisa baka baka dauki qur'ani hadisin ba to sai ya zo ya koyi ma qur'ani da hadisi na fata an gane to ha gane masifa kenan a dan adam daga ka shagaltu tun farko da ilimin qur'ani da hadisi a ilimin addini ne duk abin da kake nema na ci gaban duniya zaka samu shi kuma ilimin da ba na addini ba kowane irin ci gaba zai kawo zai kawo maka ne abu kwaya ɗaya gane amma na musulunci in dai zaka yi ilimin da gaske abun masu ilimin to zaka da kuma komai da komai da lokaci ba zaka san sciences zaka san menene komai zaka zo ka sani inda ga malaman musulunci suke abubuwa na mamaki ko malaman musulunci malaman addini Allah sa mu dace yace la tujalis kullama ul kalam kada ka je kana zama a gurin malamai na mutasawwifa masu su masu surutu da maganganu ana baka wani ilimin baɗini babu wani ilimin baɗini duk ilimin da Allah ya karantar a fili yake a cikin mutane kuma yace a yada shi har ma ya addu'a ga mai yada ilimin abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yani yace da Allah ko ya tsaro eh ne fika saboda kada ya tasiri a cikin a cikin ka shi ilimin da ba na hadisi ba na kuma Qur'ani ba ma'ana zama da malamin ilmin kalam yau da gobe to bawashi ya ce zama da madaukin kanwa yana kawo mai farin kai ma'ana zaka iya ɗiban ɗabi'u da halaye na maganganunsu amma idan ba ka zuwa kusa da su ma ba ka alaƙa da su Allah ya hukunta insha Allah wani zasko wani fi ilimin kitabi wa sunna kuma ana ta kawar da kai daga ilimin kitabi wa sunna المذاكرة الأشرار توصل في الجالس ماذا cewa zama da ashararan mutane to yana yin tasiri ga shi mai zama a cikin nasu idan kana abota da mutanen banza kana zama kullum a cikin su to za ka koyi ɗabi'u nasu ko da ɗaya ko biyu da gobe yasa mutum sai ya hana ka abota da mutanen asha da kuma zama a cikin mutanen banza haka kamar mai littafin da muke yawan bada misali kan batunsa guda biyu yake cewa wa in kunta fi qaumin fasahib kiyar wala tashabil arda fatarda ma'ar rabi in ka je cikin waɗansu mutane za ka zauna a wata unguwa ko a makaranta ko aiwaye to ka yi abota da mutanen kirki a cikinsu kada ka yi abota da mutanen banza sai ka je ka halaka ka ɗebi munanan ɗabi'u a gurin su domin wanda kuke yawan zama da shi da gobe dole ne ka ɗebi wata ɗabi'arsa baka ma kuma sani ba na fata an gane saboda su zuciyoyi ko zuciya tana tasirantuwa da abin take yawan gani ko take yawan ji yau da gobe na fata an gane shi ne to kaga zama da mutanen banza a sharan mutane yana yin tasiri ga shi ne zaman da haka mutum sai ya kiyaye ko ya ce wani hada ko ina haka ne ko ya ce dan haka ne ma shabbahun nabi sallallahu alaihi wasallama ko shabbahun sallama jalisa salu eh bi hamil miski yace dan haka ne sai mu zalla kwatanta zama da mutumin kirki ko abota da mutumin kirki kamar zama ne ko abota ne da mai turare. Idan za ka na zama a gurin mai sai da turare, to, za ka samu ɗayan biyu, ko dai ya san ma turare ya goga ma, ko ba ka bane, wanda kuma ɗabi'a su ce masu turare. Zai fesa ma, ko na fesa ya buɗe sai ɗan fesa ma a hannunka, in na dangala ne kuma kawai da dangala maka, ka ji ƙanshi. Ko kuma in ma bai baka ba, za ka jin ƙanshi mai daɗi a hancinka. Na fata an gane, har ga zama da mutumin kirki ke na nuna maka za ka koyi ɗabi'u da halaye na kirki a wurinsa, maganganunsa masu kyau, halayensa masu kyau, kullum kana gani kana ji kawai da ka kai ma ka ɗebi ɗabi'u da halayen sai kwatanta mutumin kirki da kamar mai sai da turare kaga zama da shi ko ka ji ƙanshi ko kuma ka ji biyun duka ya san ma turaren kuma ka ji ƙanshin kaga lafiya ƙalau don ma ba san maka ba za a je ka ji ƙanshin bai isa yana ka ji ƙanshi ba ko ba ga bai ya ce ƙara sallallahu alaihi wa sallam ko fa hadin miski ya ce in ma an yi ko an yi zuriyata ya an yi wadiyata min miskihi yace shi ne turare ko dai ya baka turaren ya ɗebo ya baka wa imma ne eh ane an ta ta min ko kuma ka zikai shi turaren ko da bai baka ba min haba ko ya baka turaren kai tsaye ɗebo ya miƙa mu ko kuma ka ji ƙanshin ya zo maka kana gurin sa a zaune sai kuma kwatanta mutumin abokin na banza da zama a ci mutanen banza kamar zama ne a rumfar makeri sanda ke kila kawai abokinka ne sai ka je ka sami yana aikinsa kuma ka je ka rauna a gurin aga shi na ɗayan biyu ne ko ka tsatsin wuta ya tutso ya fantsamo masa ya kora maka rigarka in ko ba haka ba warin hayaƙin da zai tashi da warin ƙarfen da ake ƙelawa ya taɓa jikinka ko kuma ka bi shi a hancin haka dai babu riba ce babu riba ce na fata an gane ba za ku kwatanta abota da mutumin banza ko abota da mutumin kirki illarsa a gurin dan adam kenan za ka ɗauki ɗabi'arsa kai tsaye saboda yawan zama da kuke da shi ko kuma ka kwaikwayi wasu daga cikin ɗabi'unsa shine ko ya ɗauko turaren ya ba ka kai tsaye ko kuma ka ji ƙanshin turaren ko wuta ta fantsar man tana da farmar iri sanda yake cikin ila ko kuma warin hayakin da yake amfani da shi da kaurin aikin da yake da dukan karfe da sauransu ka rika jin sa a hancinka ko kuma ka ɗebo shi a rigarka duk inda ka zo a rika kake kauri ko ko kana ƙari za a ci so ga mutum sai ka kiyaye kasancewa da wa ya kamata ka yi abota ma kenan ko yace an tajid minhu rihan tayyiba ai ko ka je ka ji ka ji kanshi a gurin mai tare ai yace abin da ake nufi musu yaji saka indahu iya tsawon zaman ka a gurin sa za ka gamu da abu guda biyu ko kanshin turare ko kuma baka turare ya miki yace yace shi kuma da yasa su shi kuma abota da yace wa shabba da yasa su sai ka tanta abota da mutum zama da mutumin banza kamar kaza fi laki kiri kamar makeri to kaga anan ba fa nufin wai kawai dan kai makeri bane kana bauta da a'a abin da ake nufi shine sanda yake cikin aikin kirarsa a rumfar kirarsa ai ko shi kansa ma ya saka kayan aiki na musamman in zai aiki saboda wala Allah aiki da haka da yake dole yana buƙatar ba da kowane kaya za a yi shi ba to sanda yake cikin wannan aikin naka nashi dan kai abu ne kuma kai ba makeri bane sai ka zo ka launa a rumfarsa yana kuma aiki kuna hira har dole ka samu ɗayan biyu ko ana zuba wuta ana zuga zugi ta tarbatso maka ko ana sa ƙarfe yayi ja ana tsorawa ya tarbatso maka sai baka sa ga kula maka rigarka ko kuma warin hayakin da yake ko kuma ayal kalma zafin gurin ma ya fitar da kai inda kai baka saba dole ka samu ɗayan wannan ba ana nufin ta da kai aboci da makiri bane a makiri masu sana'a ce kuma ta hannu ko mai kyau na fata an gane musamman inda suka alƙawari kuma ya aiki mai kyau babu albusa a ciki. Da wannan shi ne. Sai kwatanta abota ko zama da mutumin banza kamar zama da a gurin makeri ne. Ya ce in ma an yi wuri ƙasa baka ko dai ya ƙona maka tafanka wa in ma ta jirgin yuhu rahi asan ɗai mai kabisa. Ko kuma ka ji mummunan hayaƙi wari da ƙauri ya rika damunka. Da wannan shi ne zama da mutumin kirki ko zama da mutumin banza shi sa sunnar rayuwa shine in za ka yi abota ka san da wa za ka yi abota kamar zamanin da da yake iya suna tsaye da kafafuwansu in suka ga in suka ganka kai ɗinsu ne da wani da ba san shi ba zai ce maka wani ɗan gidan waye ko kai wani zo ɗazo da wani ranka ɗazo abokina ne baba ɗan gidan waye haka zai ce ma kana faɗan ɗan gidan waye ɗin in aka yi sa'a ya san shi zai ce maka ne abokinka ne to haga kan na ƙara ganin ka da shi saboda ya san gidansu ya san zuri'arsu ya san halinsu dan karka da gurɓata da ɗabi'u da zuri'a irin da gidansu ko kuma ta maka a to bali a dan gidan wani ne a haba Allah Allah sarki to wannan babu laifi saboda ya san mutumin kirki ne ina fata an gane haka dukkanin wajibi ne na iyaye don su koya ƴaƴansu kyakkyawar kyakkyawar abu na tarbiyya dan ka san da wa ma zai abota amma har yanzu iyaye yanzu ba ba ruwan shi bai suna ma san da wa ma yake abu na din to ka gashi makaranta ma tun safe har sai magariba to da ba ka san ma so abokan a makaranta ma na ruwan kamar da duk wannan haka cin amanar ƴaƴa ne fa ba wayewa bane Allah abin da zai haifar fa da shekara 20 ba karamin abu bane fa zai ba da natija zai ba da wani sakamako mara kyau fa na fata an gane ba abu bane mai kyau saboda ka canza ai shi yaro saboda wai suna haka ne wai wai ka sha wahalar ga nan yara fa ah tun ba ka san nan yaro karka aihu mana simple case ne yayi in ba ka san nan yaro karka yadda ka aihu me karka aihu karka yi aure ko ba yake nan ba in ba ka rabta ka aihu ba ka aihu ba sai kai hakuri ka zauna kayan da kai kaɗai amma in har ka yadda ka haihu to renon yaro wajibi ne kuma sai Allah tambaye ka da ka kace kai shi zai wuli a makaranta daga safa har magariba wannan abu ne wanda gaskiya akwai matsala ne yawa a ciki yana tasirin tare ɗabi'u da halaye na gurin kuma tsawon shekaru nawa zai ana karatun in firamare na ƙalla shekara shida sakandire ma shida to ya shekara goma sha biyu akan ɗabi'u da halaye na waɗansu mutane ba na gidanku ba ba shi da hutu sai a weekend asabar ladi shi kuma maybe kai ma ka gaji ba ruwan kari yadda ka jika tabbata sai ka kuma ka tabbala guroma kaga an samu matsala ke so dai mutane gaskiya su kiyaye sosai Allah ya guje kiyaye yace haram su da su sarihi zalisa su to wannan shine misali na zama da aboki mutumin kirki da kuma zama da aboki mutumin banza kamar zama da mai turare ne da kuma zama da makiri a lokacin da yake kiransa a ga ana kwaikwayon ɗabi'u da halaye kenan ko za ka saka san da wa za ka yi abota wani daga cikin masu kima yake cewa kar ka gaya mun kai waye ko kawai gaya mun abokananka su waye abokananka ni kuma zan gaya maka kai din waye aga shikenan shikenan su waye abokananka wanda kullum da su kuke rayuwa to shikenan za a gaya ma kai waye matsayinka yasa haƙƙin ne na iyaye ko zama za ka yi ka san a wace unguwa za ka zauna kana saurayi za ka yi aure to a wace unguwa ya'yan unguwar suke saboda za ka haifi yaro za ka haifi 'ya'ya to da za su yi mu'amala da 'ya'yan suwa ko ba ka bane akwai unguwar da in ka je da ka zauna da 'ya'yanka ka ci amana su kuma ka kashe kanka kai ma karan kanka saboda duk irin kokarin tarbiyyarka da kai da uwar 'ya'yan to sai an gurɓata maka saboda ‘ya'yan gurin ba masu tarbiyyar ba mutanen anguwar ba masu tarbiyya ba kaga duka wani iyaye ya tana kallon wannan kafin ka zo ka aure suka ce ba ma wannan ba ita kanta wanda zaka aura na daga cikin haƙƙin ɗanka a kanka ka aure masa uwa ma'ana wa ka aura ko in ka je ka auri wata kaga shishiyar kawai kai kyau ne ya ɗauke ka ko wani manufa daban amma ba tarbiyya ba kuka zo kuka zauna kuka hayayyafa kuka aihu daga baɗan da cewa shi baban me yasa ma ya auri ita iya kama tambaya ce da ba zai iya tambayar kowa ba a duniya sai dai tambayi kanshi da kanshi babu amsa kawai sai dai shuru ba na samun haka ba to shi baba in sa auri wannan mata wallahi ana tambaya ko kuma ce ita iya sai mace ta aure ni mutum. Duk ana yi, saboda zaren ba kalan yadin ba ne, in aka yi sa'a kenan ɗayan mai kyau ɗaya mara kyau. To sai daga ɗan yana ta mamaki yana cin takaici, da za a ce wannan shi ne uwarsa ko ce ba ko shi ne babansa. Ko za ka haƙƙi ne akan iyaye su san wannan. Yasa haga da da yake iyaye suna tsaya a ƙafafunsu sun sauke haƙƙin Allah auren ma in za ka yi babanka ne zai nema maka za ka aura. ba kai za ka nema ba saboda lokacin ba ka da hankali ba ka san kuma ba a lokacin shekara sha bakwai ya takwas sai ka sani a duniya ko yanzu ne mutum ta ganin kamar ya san kuma kuma har yanzu ba abin da ka sani ko ba haka bane dan shekara sha bakwai takwas ashirin duk ba wani suna duniya kawai mahaukaci ne sabon nan kan rake ne Allah ba abin da ya sani kawai gashi nan ne da kansa fa zai zo ya auren da gaba abin da yake amma bayan shekara biyar zai ci jijiyar a ci don mu ya auren ta shi kansa a samari suna yi ka ji ko ita sosai to amma da ne wata auren aka yi fa saboda mutum ba shi da hankali bai san ma me yasa ake aure ba lokaci bai san ma'anar auren ba shi kawai ya riga ya balaga abokai sun fara aure shi ma bari zai yi aure kai sai fara shi kana aure saboda ka dole sai yake so kawai ta sun yi dariya ta burge shi kawai kana aure ta eh haka ne kawai ta iya bayani ko ta iya kaza shikenan daga baya zai zo biki kijin haushin dan ya aure ta ma kuma lokacin ba zai ƙara aure ba kuma kaza kuma kaza haka dai da zai haushin ta a cikin rayuwa don haka ba iyayen da shi ne maka matar babanka ne zai nemo maka wa za ka aura kuma suka yi hakan sun sun ci kuma a rayuwarsu an haifi ƴaƴa masu nagarta kuma an yi zuri'a mai kyau wani mutum mutum na ne sosai mun saba da shi mutumin kirki ya ce min matarsa da ya aura ta da su kwanaki biyu kai shekara ba ta da su ina ke alhini a mutum take ban labari ya ce shekararsa arba'in da biyar da ita ba su taɓa yin musu ya ce malam wallahi ba mu taɓa yi musu da ita ba shekarar su arba'in da biyar ya ce yana ɗan birnin suna samun kuɗi a kano fa baban sai ce ya fara tara na aure ba sai masa a'a ya dawo ƙauye an mar mata ka tuna wancan shekarun yana karo aka ce dawo ƙauye an mar mata da yake mai albarka ne sai ya bugu ya zo ƙauyen aka ce to wance 'yar gidan waye ita ce matar ka je ka ku yi rance da ita yace kawai muka je muka yi magana haka dai muka ta fito yace to musamman da yake ta bani ma lokaci yace mata ina wuni lafiya to shi ke da hannu ma kawai ta ci to lokacin an san soyayyar ne ba ba samari yanzu bane marasa kunya sun iya komai da komai a da mutum za a bar auren ma shekara biyar ba san me ake mai da matar ba kuma kai da bali ka ji ko a ɗaura mana aure ma ga matar amma shekara biyar shida bakwai bai san ma me ake da mata ba da baba Allah yana faɗa maka me yanzu ba kan yi auren ma ya san komai da komai wani ba bala'i bane ita haka suke rayuwar zai taho daga Kano ya zo ƙauyen bayan sati ɗaya yau haka kuma aka yi auren amma tun da suke har suka hatta ta suka rabu da ta ta koma ga Allah ta ƙwarar wasu a yanzu ko ya ji dattawa ko ba zai ce to a yanzu wai a mata dubu da za a samu guda bakwai kuma gaskiya ne gaskiya ne ba ga auren bayan da ake auren za a ta soyayya an yi facebook an yi whatsapp an yi waye an yi komai da yarinya kudin shekara sai soyayya shekara biyar amma da aka yi auren baya shekara ɗaya yanzu da za ka bi diddigin auren da aka yi bara ka bi diddiginsa za ka samu kusan rabi ya mutu da mai ribar da aka ci to me yasa yake mutuwa amma daɗin auren baya mutuwa ai to me yasa ya kamata ka tani da hankalinka saboda iyaye ne ke zaɓa wa ɗansu sun san ɗansu sun san halin ɗansu sun san kadan komai ɗansu sai su zama kuma gidan da yake gidan daraja gidan mutunci kawai a ɗauko matar a ce kawai an masa kamu kowa ya san komai komai ya san komai saboda haɗa zuri'a sai a yi auren a zauna kuma lafiya kalau wasu ma kaga har mutuwa ba su rabu ba kuma ko da Allah kaddara tana kowa akwai rabuwa cewa ya ta aure su to za a rabu amma mutuncin su yana kuma har su mutu dukan su ba a ganin aibu saboda kawai an san Allah da kaddara za a rabu dan a haifo din su a wasu wurare daban amma yanzu ba a kashe kuɗi a yi kowai kawai da ke ma dama mutane suna tsinewa kansu makafin su yi auren ko wai gobe ɗaurin auren mutum fa zai je tara mutane a wani hall yanzu ka je birane hall ɗin ma ana kama shi wuni ɗaya fa akwai na miliyan ɗaya eh Allah ba ma wuni bane awanni ne akwai da ka ja miliyan ɗaya event center kawai ka je kawai a saɓa wa Allah a cewa Allah ga muka shi mu da haka ne a gurin ta yin dressing na arna kuma abin da zai baka bakin ciki shine har a ɗauko uwarta mahaifiya ka duba rashin albarka fa shi ma mijin wai ya ɗauko uwarsa mahaifiya kuma su taru a gaban al'umma ga ango ga amarya ka duba arnanci malam ko a cewa Allah ya Allah ba ka takar ba to mun yi ko bai rage so kai haka shi ne fasar magana fa shi ne fasar magana ta su ga dangin miji ga dangin mace wani lokaci ma saboda tsinuwar sai a kirawo uwar amarya da uwar ango shi rawa kuma shi ko kuma a wai kuma an gama to a kai ta gidan mijinta Allah ba da zaman lafiya to ta yaya an yi badala an tsine wa kai an kawar komai to kuma ga ke rayuwar yanzu to kaddara wasu zo da lafiyar kuma ya haifa bala'i wanda fi su ma kai ai shi kwata kwata iyayensa ba san kunya ba ko ta minti ɗaya domin me zai zama wanda kuma kunya ta daga cikin alamun imani duk wanda ba shi da kunya alamun da ba shi da imani ya da raunin imani alal akalli kenan ko duk wanda ba shi da kunya alamu da cewa imaninsa mai rauni ne ko a wancan shekaru ba ma shekarun ba ko yanzu ko gobe duk mai kunya ai ba zai iya ma haka ba silikarka ko Allah kiyaye kuma yanzu ana amura ba shi wayewa da an ci a garin nan ma akwai amma na ga yanzu an daina ko an hana ko a ba ai akwai yan hizba yanzu a ga shi ai ba su bari ai ba ai ba za a yi ba ai za ku yi hizba ai ana yin zaka ma yanzu haka a gashuwa. La haula wala quwwata. Yanzu haka. To ka ga me yake na ke masu wannan. Za a kashe an kashe an tura albarkar kenan. Amma da dan abu kowa ya dawo da zafi bakin sa ne. Za a yi auren a gama kashe kuɗi a yi waye amma ba za ta zauna lafiya ba kuma ba isa ba ba isa ba saboda bin Allah ke sa Allah baka jin daɗin rayuwa in bin Allah kuma yake da kuncin rayuwa to duk wanda ya je wannan abun ai ya san da shi da zaman lafiya kuma sun kare ai shi da nutsuwa kuma ta kare masa bare ci gaban arziki bare samun zuri'a ta gari muna fatan Allah tsare mai tsare zuri'ar mu daga lalacewa Allah tsare imanin mu ga abota da mutumin kirki shine kamar abota da mai turare kuma abota da mutumin banza shine kamar abota ko zama a rumfar makiyisan da yake kilinsa ya ce wa ulama ul kalami lille duk sa isui bisa daga cikin abokan zama marasa mutunci masu mummunan ɗabi'a wanda ka zana cikin su sai ka ɗauki sharri in ma su ƙona jikinka su tusa maka aƙida mummuna in ma su koya maka wani abu na shakku ko rage matsayin ubangiji ko siffarsa aga da ka shiga cikin bala'i gaba gida yace fa tadlis in ma'ahum kar ka zauna a tare da su fa innahum yusduna me aqidataka za su bata maka aqidarka kar ka yadda duk mutumin da ka san yana da irin waɗannan ɗabi'un kar ka abota da shi ba dai kuma ganin addini ka san cewa ba sunna yake bi ba dan bid'a ne to ko da zama ya na dole kar ka yadda musu magana addini tare da kai da shi haƙi ko ba ni bane kar ka yadda kawai ko me ta ka ce a'a wannan magana dan Allah ka bata ka bata rike aqidar rike tawa mu ci gaba da kai Allah kai mu lafiya lafiya shi kenan kowa zai ga matsayinsa ko amma da Allah ka rike abin ka sai ka faɗa min ni dai ba zan bi ka ba kai ba za ka bi ba tun bar magana nan dan Allah kada ka ƙara mu kada ka ƙara mu shi kenan ka zauna lafiya amma har ya koya magana da gobe in ya fi ka zalaka sai ya tusa maka wani shubha in dai kai baka da ilimin addini kaga dai saka cikin wani abin da ba daidai ba imam malik fa da matsayin sa fa da wani wanda zama sanin magana ta a da karak karak yace ana ala yaqinin fi dini ni ina kan yaqinin addini na saboda ka kawai da ka zo mana da wata magana ta shirme sai bar abin da manzon Allah ya zo mana da shi abadan ni ina kan yaqini a addini na ina tafi a kansa ina fatan na mutu akai kai ma kana fata ka ito ka rike na ka rike na ba wani tattaunawa ko ba haka bane yauwa wani ya zama wani shi ɗan mazhabar me Fatimiyya ko me ni ba taɓa jin waya abin sa wai ɗan mazhabar Fatimiyya ne ce to da kyau kana ji in ce a bana ji ka riƙe kayan ni ma riƙe na kaga dai ni ba zan Fatimiyya ba kuma kai ba za ka bi ni ba ta me zafi kawai ka riƙe naka a zan ma zalunci bayanin da to ai bana su kawai ka riƙe naka ban bukata ba abin yayin jarida ne ana bukatar sa ko yawa to ka riƙe kayan ina nake ya ce eh eh eh kuma su kore ka su hana ta bin alkitabin lahi bin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune to ilmul kalam sune sufayen yanzu sune yan faira yanzu sune yan wayabin yanzu ita maka bayani ba aya ba hadisi in zai kawo ayar ma suka ja ba ma iya karasa ayar don ba zai yi ka ƙi bin Qur'ani ka ƙi karanta Qur'ani kuma Allah bane kana kafa wajen rige ba ka kai sama sai ya ya rike wata aya in zai ma ayar kuma bai iya bai iya ma ayar ba ko kamar wanda na ga ko taran zai mana wani muna da wani anan gun muna hira ta mana wai su ne yan fadin zon wannan dan dan tasirin da ya zo nan dan gungun din su ne yan kaza kaza kaza yace a to yasa kuke haka yace ah to baka ji abin da Allah faɗa ba yace a ina yace ai Allah ya ce wa qala rasulu يا رب إن قومي اتخذوا القرآن وهجرا سنت مس آه باب آية من القرآن da gangan kawai na faɗa masa ba ka ce mu a ina faɗa bane ai idan akwai wata sura ce ko ba yake nan ba dama na san bisanin ba tunda ana san shi sosai na san bisanin ba kasa da yaje ji zai zo min rubu kan ci babu aya na alqur'ani gaba daya lokacin ana irin surutun samari da karfin nan ne bambami na shirme na ce na hada kowa magana ma daga karfi karfi magana oh shirme in ce amma ina faɗa bane kawo ayar kawo kawo surar kamar ya ce in na ce mata qul huwallahu ahad asatul ikhlas ce ko yace eh to ita wannan wata sura ce yace ka kawo in babu kuma haka da ita ba qur'ani ba take mutane ba kamar faɗa kamar hira kawai aka yi huru daga nan dai kawai ya siya ne to har yau mu ƙara maganar ba shi kuma yana nan ina na har yanzu gashi har mu ƙara maganar ba ban sani mu kawo kai ba amma mu ƙara maganar ba tun daga nan yanzu ga ya fi shekara ashirin shike da muka lalata da shi to haka ake musu kar ka luku jayayya da su ba wani musu ba ruwanka da su da za ka sa maka akalla su baka wahala dan bai san Qur'anin ba bai san hadisi ba to ya zaka magana da shi haka ne eh to Allah ba kowa sa'a ka bari mu hada lahira ko ba yake nan ba yake nan ga ta kare kawai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik